الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغا بركات فقه أتكي وانا للتافي من البركة متن الأشماوي آه من درسي نشاء ليا شافي نا أشرين دا بكوي من نشكين بيان صلى satin da ya gabata mun yi fada'ilus salati musahabbai na sallah a yanzu kuma za mu yi bayani akan makaruhai makaruhatus salati to malam yake cewa wa amma makaruhatus salati amma abubuwan da aka karhanta a yi a cikin sallah idan an ce almakaruhat jam'i ne na almakaruh almakaru shine abinda suna cewa maru jiha tarkuhu ala fi'ilihi min gairi zammin duk abinda rashin yinsa shi ya fi amma kuma in ka yi ko ba za a zarge ka ba a musulunci in ka ga mutum ya yi makaruhi to ba za ka tadda jijiyar wuya ba ka ce ai sai ka yi jidali da shi don mi da ya kaza ba a jayayya kan makaruhi saboda ko ya yi bai da zunubi da nesa za ka daga mai abin nan sau haka duk abubuwan da za a faɗa in mai sallah ya yi su sallah suna nan lafiya lau kuma babu abin da ya same shi na zunubi shi yasa su malamai ke ganin ai bai kamata a yi wa'azi kan makaruhi ba to ko ya bai da zunubi shi kuma wa'azi kana ana yin sa ne don ka kira mutum zuwa ga abin da zai samu lada ko ka hana shi zuwa ga abin da in ya zai samu zunubi to wannan bai da zunubi sai dai shi bari din shi ya fi malamai suka ce in akwai wanda ya fi shi to kana iya ɗora shi akan wanda ya fi shi sai ka ce to wane madadin kaza da kake to ka bar shi ga wani wanda ya fi wancan sai dai ka yi wannan in wannan wa'azi za ka yi masa ko nasiha ba komai faddu'a'u mala ya ce addu'a ba'adal ihrami bayan an yi kabbara harama makaruhi ne bayan mutum ya yi kabbara harama ya ce zai yi wata addu'a mai suna du'a ulistiftahi addu'a buɗe sallah ko kuma dai wata bukata daga cikin bukatocinsa to a wani ƙauli na malaman su malikiya sun ce maka ruhi ne yawwa haka wa ƙablal ƙira'ati da yin addu'a kamin fara karanta fatiha bayan kabbar harama ɗin mutum kamin ya shiga fatiha sai ce to bari ya roƙi Allah ko ya yi wata du'a ulisibta da sauransu sai su suka ce maka ruhi ne hujjojinsu sun kafa hujja da hadisai da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar riwaya Anas tana cikin Bukhari da Muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo bayan kabbar harama yana bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin ba a ce yana wata addu'a ba sai suka takaita iya wannan wasu malamai suka ce a ai an samu a wasu hadisai kuma annabi ya karantar shi yana yi an je yana yi kuma ya koyar da ma wasu sahabbai haka babu wani zancen karahiya shi yasa su karan kansu malikiya din ba wai dukansu suka tafi akan haka ba akwai waɗanda suka tafi kan cewa sunna ne ko musahabbi ne a yi du'a ulistiftahi kama ibnu abdussalam shi yana cikin waɗanda ba su yarda da wannan magana ba da shi malam mai al'ashimawi ya kawo an gane ko fi asana'il wannan kenan wa qabla alqira'ati waddu'a fi asana'il fatihati haka da yin addu'a lokacin da mutum yake tsakiyar karanta suratul fatiha shi ma makaruhi ne saboda ba a rawaito annabi yayi ba annabi baya wata addu'a cikin fatiha sun ce saboda dama ita fatiha ta kunshi yabo da kirari da jinjina ga Allah to ba buƙatar sai kayi wata addu'a to wannan kenan saboda haka abin da ya fi ita duwa ulisiftahi ta tabbata a sunna mutum ya yi ta shi ne ya fi su ma dalilin da ya sa waɗanda suka karhanta suka ce saboda sun rinjayar da hadisan da aka ce annabi yana buɗe sallah da alhamdulillah sama ga waɗanda aka roito cewa yana duwa ulisiftahi ɗin haka wa asana surati haka makaruhi ne yin addu'a tsakiyar karanta sura lokacin da mutum yake karanta sura a tsakiya ya ce zai yi wata addu'a shi ba ba a ruwaito annabi yana haka ba in ba kila ga kiyamun laili ba in ya kawo ga wani mahalli na addu'a ko neman tsari to yakan abin nan to sun ce in a wannan ne ba komai wadda a ruku'i haka makaruhi ne ai addu'a cikin ruku'u. Eh, saboda sun ce dalili, Nabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, amma ruku'u fa'azzimu fihin rabba. Shi ruku'u girmama Allah ake, subhana rabbi azim shi ake ta yi, ba addu'a za a yi ba girmama Ubangiji ake. Wa amma sujudu fa a gani ko fajtahidu ko fa'aksiru fihi min addu'a shi sujuda ku yawaita addu'a a ciki mm. amma dai banda ruku waddu'a ba'da tashahhudi da yin addu'a bayan tafiya al'awwali na farko shi ma sun ce makaruhi ne saboda galibi an ga annabi yana addu'a ne a ƙarshen zamansa na ƙarshe ba a zaman farko ba sai suka ce kawai yana gama tafiya zai mi zai tashi eh wasu kuma malamai sun ce a ya halatta umumin a yi addu'a a cikin tafiya suka ce bai ƙayyade tafiyan farko ba saboda haka sai a bar umumi kana iya addu'a a tafiyan farko kana iya yi a ta ƙarshe akwai a shekul albani a littafinsa tamamul minna da sifatu salatin nabi da asluha duk ya yi wannan bayani wadda'a'u ba'a da salamil imami haka makaruhi ne ga mamu ya ce zai yi addu'a kuma ga limamin shi ya sallame sallah irin yadda za ga wasu jahilai na yi liman ya sallame sallah amma shi sai ya ki sallame a wai addu'a ya suna haka nan ko? to makaruhi ne limami na sallamewa ko baka gama ba za ka sallame in dai shi kake biya in kuma kanka kake biya to aga shi ke na inda ba ji ilal imamu li utamma bi to kaga tun da ya sallame sai ka bi sai ka sallame eh ka dai kokari ka ga cewa ka samu kayi tafiyan nan da salati addu'a kuma in baka samu kaya ba shikenan sai ka haƙura to baka ruhi ne liman na sallamewa sallamewa za ka yi wasu judu alas siyabi da yin sujuda a kan sutura kamar wani kyalle ko hankicin ko wani abu mutum ya shimfiɗa shi sai ya ɗora goshinsa a kai to baka ruhi ne walbusdi ko walbusuti duk ana karantawa bi iskani sin wa dammiha walbusuti walbusti haka da yin sujuda akan shimfiɗu shi ma makaruhi ne sun ce saboda yana da yin sujuda ga sutura da yin sujuda ga shimfiɗu sun ce yana kore tawalu da khushu'i tunda asali ana so da tafin hannu da goshi da ƙafafu su yi mubasharan ƙasa da zamu ga zamanin annabi masallacin annabi babu tabarma ya shi ne an ka kuma haka ake sallah har annabi ya bar duniya suka ce to saboda wannan bai kamata mutum ya amma in mutum ya yi ba laifi ba za a ce a rubuta masa zunubi ba idan ya yi sujuda saman kafet ko wani abu wanda ya kama da wannan ko tayis da sauransu duk a wurin malamai makaruhi ne wannan to sai ce wa shibihihi ma da abin da ya kama da su wani abin da ya kama da sutura ko shimfiɗa mimma fihi rafahiyatun shi ya fi wannan shadda ga ya'un kuskure ne tun da rafahiyatu mazari ne na rafuha ko rafaha rafaha akan ce rafuha aishuhu ai ittasa'at walanat rayuwarsa ta yalwatu kuma ta yi taushi ba kunci a cikinta to duk abin da yake akwai taushi ko ni'ima shine rafahiya to ba za ka yi sujuda a kansa ba in kuma kayi to kayi ne bisa karhanci ba kayi ne bisa wai a ce ko musahabi ko wai ma za a baka lada ba to rafahiyatun sai ya zama mazzarin rafuha kenan amma in ka sami ya'un kamar yadda ya sa ya'un to ya koma suna zai zabo sifa ne almausuf din sai an kaddara shi to kuma kaga me za mu kaddara anan babu wani abu da za mu kaddara to shi yasa cire yawon din cire shadda din ya fi ga yawon rafahiyatun ga abin da yake akwai taushi ko ni'ima a cikinsa kamar shi kafet da muka ba da misali ko tayis bi khilafil hasiri saɓanin tabarma ita ba makaruhi ba ne fa innahu la yukrahu sun ce ba makaruhi ba ne saboda ita ba ta da wannan musamman irin wancan lokaci da tabarmin zaka ga na kaba ne da kaba ake yin su to zaka ga akwai kaushi a cikin su hmm? ko irin wayannan na roba zaka ga ba su da wani ni'ima ko taushi to su sun ce ba bakaruyi ba ne saboda babu wannan illa mai irin su kafet da wani abu mai taushi haka makaruhi ne لا يكره السجود عليها ولكن تركها أولى sai dai ita ma ta bar barinta ya fi saboda dai ka yi abin da shi ne al'asulu abin da annabi ya yi wasu judu alal arde afdalu a gani? yin sujuda a kan ƙasa to wannan ya fi falala waɗannan gaɓan ƙafa tafuna hannaye guwayu goshi da hanci su yi sujuda sama ga ƙasa to shi ne ya fi zama aula wa minal makaruhi malam ya ce yana daga cikin abin da aka karhanta as-sujudu ala kaure imamatihi ya yi sujuda a kan naɗin rawaninsa shi ma makaruhi ne sun ce in ba wahala wajen kwance shi to ya kwance rawanin in kuma akwai wahala shi ke ba karhancin irin masu naɗe goshi da sauransu au tsarafi kummihi ko kuma yin sujuda ga gefen hannun rigarsa shi ma makaruhi ne sun ce sai dai in inda yake sallah akwai zafi sosai to ba laifi don karya cutu to wannan yana iya saka wani abu ko hannun riga ko hankicin ko wani abu aure da'ihi ko gefen mayafinsa ya ce zai sujuda a kan samu karuhi ne walƙira'atu fin ruku'i haka yin karanta alkur'ani a cikin ruku'u makaruhi ne don ba mahalli ne na karatu ba wasu ma sun ce haramun ne saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hana ƙarara da mutum ya karanta alkur'ani a cikin ruku'u wasu sujudu ko sujuda to wasu sun ce ma haramun ne kuma shi ya fi zama zahiri saboda waɗancan dalilan wadda'a'u bil ajamiyati da yin addu'a da lugar da ba larabci ba yaren da ba larabci ba makaruhi ne ka yi addu'a a cikin sallah ko da hausa ko da fulatanci ko da turanci ko da kowane irin yare lil qadiri alal arabiyya amma ga wanda shi yana da ikon ya karanta wata addu'a da larabci na ana magana wanda shi bai iya larabci ba kuma ya kasa haddace komai na larabci to shi ba laifi yana iya yi da hausa amma wanda ya iya larabci ko kuma a'a yana iya zuwa ya haddace wasu addu'o'i da suka zo a sunna to shi bai da damar da zai ce ya yi addu'a da hausa ko wani yare tunda yana da ikon yin larabcin ko haddace shi ko? to amma in bai da ikon ya yi da larabci to kaga yana da uzuri sai ya yi da yaren da ya iya tunda shi Allah shi ya halicci yaruka din komai yana ji sun ce saboda za mu ga sallah min awwaliha ila akhiriha dukkanin ta tsarin ta larabci ne tun daga kabara harama har zuwa assalamu alaikum ba a yadda an shigar da wani yare aka san larabci ba in kai kabbara harama in kai du'a ulistifta kai isti'aza kai basmala sai fatiha sai sura sai kabbara zuwa ruku'u sai tasbi duk larabci ne haka ce assalamu alaikum wa to kaga shigo da wani yare wanda ba wannan ba saba matsarin ita sallah din ne tare da zamanin annabi akwai waɗanda ba larabawan ba amma ba a yi musu wannan uzurin ba cewa sauran abubuwan su yi su da hausa tun yanzu za ka samu ko da ba ka jin larabci zai wahala a ce ka kasa haddace addu'a biyu ko uku ko hudu ko da irin su rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar a ce ka kasa haddace wayannan kaga sai dai in mutum na da lalura ta matsalar kwakwalwa ko waɗanda suke kwakwalwa su takan samu rashin lafiya ya zan ba ta iya rike abubuwa ana samun irin wayannan waliltifatu fi salati haka makaruhi ne mutum yana waiwaye a cikin sallah amma fa in bai ba alƙibla baya ba in ya ba alƙibla baya to wannan sallah ta ma lalace ana nufin gangar jikin shi tana kallon alƙibla sai ya ɗan juya ko da kansa gefen dama ko gefen hagu to shi ake magana karahiya ne amma in zai bayu ya gwabta ma alƙibla to wannan sun ce sai dai ibtada as-salata ya sake wata sallah wa tashbiku asabihi haka makaruhi ne ya dinga sassarka yatsunsa cikin sashi da ga wannan ɗabi'a ce ta wasa to sallah sallah ibada ce eh wa farqa'atuhuma da lankwasa su yadda zaka je suna yi duk wannan makaruhi ne domin duk wasa ne daga bari in kaga masalla shi ma sun ce in kafata masallaci amma yin sa a cikin masallaci ko da an gama sallah sun ce ba daidai ba ne sai ka bari in ka gama sallah ka gama abin da kake kafata can to ka yi ta sarke-sarkenka da lankwashe-lankwashenka za ga da yawa wasu hussazai ne ma an sallami sallah kwas-kwas-kwas wannan an hana masallaci ba wurin wasa ba ne wa wada'u yadaihi ko ya ɗora hannayensa ala khasiratihi saman kwibinsa gefen kugunsa shi ma makaruhi ne banza Allah ya hana an ce yahudawa ke yin haka in suna sallah suke ɗora hannayensa saman kwibi to kai musulmi kaga ba daidai bane kai irin nasu wa iki'a'uhu ko yin tsugunninsa a cikin sallah irin yadda kare ke tsugunni to su malikiya sun karhanta wannan hadisi da ya zo daga abdullahi dan abbas cewa yana daga sunna mutum ya yi sujuda kamin ya koma ya hau dugadugansa to su ba su karbi wannan riwaya ba saboda sun ce al'imamu malik bai samu mutanen madina suna haka ba shi yasa suka karhanta wannan to amma dai ya tabbata shi abdullahi dan abbas ma ya ce mina sunna sunna ne ma in ka yi sujudan farko kamin ka je na biyu to ka ɗora wato ka zauna saman dugaduganka eh illa ba a yin sa a zaman tafiya na ɗaya ko na biyu ana yin shi ne tsakanin sujuda guda biyu shi yake sunna wa tagmidu ainihi haka makaruhi ne yana sallah ya rufe idanunsa eh makaruhi ne sun ce saboda kada kada hakan ya bayi zuwa gariya sai wasu ce kai wancan akwai tsoron Allah shi gaba ɗaya ya manta da duniya ma kaga har da gani bai yi eh wasu za su yi mai wannan zatar da zuciyar karuhi ne sai dai in yana jin tsoron ya kalli haram to sun ce zai iya rufe idanunsa eh kila masallacin da yake sallah akwai kyalkyali cikinsa yana jin tsoron kyalkyalin ya ɗauki hankalinsa to zai iya rufe idanunsa ko ko mutane na gittawa ko mata ko abin nan shi ma zai iya rufewa wa wada'u qadamihi da ɗora ƙafansa alal ukhra saman ɗaya shi ma makaruhi ne yana sallah ya ɗauko ƙafan hagu ya ɗora saman ta dama ko ta hagu ya ɗora saman makaruhi ne wa tafakkuruhu haka makaruhi ne yana sallah ya dinga tunane bi amrin da wani al'amari dunyawi wanda wannan al'amari ya shafi rayuwar duniya shi ma ba daidai ba ne don abin da an musahabi in kana sallah to ka dinga tuna lahira da abin da ke da alaka da ita wuta aljanna hisabi abin nan mizani siradi waɗannan abubuwa su ake son kana tunawa to amma kana sallah ka tuna wani abu da ya shafi duniya nan makaruhi wa hamlu shay'in bi kummihi haka makaruhi ne yana sallah ya ɗauki wani abu bikunmihi da hannun rigarsa au famihi ko kuma da bakinsa duk ba daidai ba ne wa abasun makaruhi ne yin wasa bilihiyatihi da gashin geminsa eh ba daidai ba ne shi ma shi ma duk zaka ga wasu na yi wasu na sallah saboda duk waɗanga abubuwa to mafi yawancinsu suna rage ma mutum khushu'i da tawalu'u su sama mutum ya manta da Allah wanda yake sallah saboda shi wal mashhuru abin da yake ya yi shuhura a cikin mazahaba fil basmalati dangane da karanta bismillah lokacin karanta fatiha ko sura alkarahatu cewa makaruhi ne haka wata'awuzu ko wata'awuzi haka abin da yake mashhuri game da yin a'uzu a lokacin karanta fatiha ko sura shi ma alkarahatu makaruhi ne wannan shi ne zance mashhuri a mazahaba yau kuma abin da ya sababa wannan saɓani don wasu sun ce ana iya yi musahabi ne ma a yi wasu ma sun ce ma wajibi ne kama al'imamu shafi'i shi a mazahabarsa in ka yi sallah ka karanta fatiha ba ka yi bismillah ba ba ka da sallah saboda shin ita basmala aya ce a fatiha da sauran ragowar surori ko ba aya ba ce wannan shi ne waɗanda suka ce ba aya ba ce a fatiha suke da wannan ƙaulin shatu tun da ba aya ba ce to me dalilin yinta kina ya zama ƙari go? su kuma wanda suka ce a wajibi ce ko sunna ce sun ce wata aya ce a cikin fatiha ma da sauran surori ba wai zallan fasila ba ce don su ɗancan malamai suna kallon basmala kawai wata fasila ce na tsakanin wannan da sura da wannan sura da wannan sura eh to haka haka suka abin nan sannan wasu hadisan an ruwaito cewa annabi ba a je yana bayyana basmala ɗin ba to sai suka tafi akan zahirinsu sai shi al'imamu shafi ya ce a ai duk hadisin da kaga an faɗa cewa annabi bai yi ta ba to ya yi ta ne a asirce shi yasa wasu suka ce sunna sai a yi ta asirce yawwa kamin ka fara fatiha sai ka yi ta awizi asirce sai ka yi basmala asirce ko da sallar bayyanawa ce sannan sai ka fara fatiha ɗin wasu kuma suka ce a ka yi ta a bayyane in sallar bayyanawa ce in sallar asirzawa ce ka yi ta asirce an gane in aka yi haka sai ya zama an haɗa hadisan tsakanin waɗanda zahirinsu ke nuna a yi da waɗanda ke nuna kuma kar a yi to kuma wannan shi ne ya fi shi yasa ya ce maka wal mashhuru kenan akwai zancen da a mazhaban ma ba su tahi akan wannan ba shi yasa ya ce maka fil faridati a cikin sallar farilla dunan nafila banda nafila ita nafila sun yi ittifaki ana iya yi ana iya ta'awizi ana iya basmala ba komai wa an malikin to ƙaulun akwai wata magana da aka ruwaito daga malik duk da dai su malaman mazhaba sun ce tana da rauni bil ibahati ya ce halat ne a yi ibnu abdulbar ya ce ita wannan riwaya din tana da rauni daga malik amma akwai ta da suka ce ana iya yi hatta a farilla din wa an ibn maslamata ya zo daga muhammad ibn maslama ɗalibin al'imamu malik ne annaha manduba ya ce shi manduba ce shi a fahimtarsa manduba ce a yi basmala ko a yi ta'awizi ko a farilla ko a nafila wa ni bin nafi'in haka daga abdullahi ibn nafi shi kuma wujubuha ya ce wajibi ce sai ya ɗauki mazhaba al'imamu shafi shi ma abdullahi ibn nafi ya yi karatu daga al'imamu malik to kaga dai akwai saɓani to shi yasa su karan kansu suka ce tunda akwai saɓani in mutum ya yi in dai bai ƙudurta cewa wajibi ba ce in ma bai yi ta ba babu sallashi babu komai su kansu masu wancan ra'ayin na farko da sun ka ce maka ruhi ne saboda kurujan anil khilaf fa in fa'ala shay'an to sai malam da ya rufe maka zance ya ce in mai sallah ya aikata wani abu minal makaruhati daga cikin abubuwan nan da aka ambata wanda kusan alkazi iyad ya kawo su kusan guda ashirin ne to sai mutum ya aikata su fi salatihi a cikin sallarsa kuri halahu zalika an kyamaci hakan gare shi wala tabtulu salatuhu amma ka sani ba sallarsa ba za ta lalace ba don karkace ai baya da sallah ko da ya yi hakan ɗin da gangan wallahu alam Allah shi ne ya fi kowa ilimi tunan za mu kwana insha Allah wani darasi sai a tashi manduba ta sala Hmm? Na'am.
Kuma akwai wani bambanci tsakanin sujudar sujudin guda biyu kamar yadda aka ce zaman zaman ƙarshe ko da zaman farko tsaye. Akwai wannan a wajen sujuda. Suna tsawaita A ba wani bambanci.
ƙarshe sai su tsawaita wannan
Babu wani bambanci duk guda ne. Yadda ka yi sujuda a raka a farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu duk guda ne. Sunna ba ta bambance ba. Mm, Kuma shi addu'ar da aka ce a yi a cikin sujuda, ai bai shafi iya sujudan ƙarshe ba. Duka sujudun sallan ake magana kai addu'a. Eh, to kaga babu wani bambanci. Duka hukuncin ɗaya ne. Eh, ko su ta hiyoyin ai wasu malaman ne suka rarrabe wurin wasu malamai duka ɗaya ne babu wani bambanci waɗanda suka yarda da ko'ina ana iya yin addu'a ko a zaman tafiya ta farko ko a ta biyu
sai shi kuma kamar wanda yake salon musulunta ne haka Mm.
shi ba zai iya wani karatu na sallah kuma na abin da shi yana da shi ba ba zai iya ba zai iya karatu kila ko fatiha ba mm.
da larabci to shi ya samu ya yi koya masa za a yi sai a je a koya masa eh in ya iya da wuri-wuri kaga shikenan sai ya je ya yi in bai iya da wuri ba sai ya je ya sallah haka dan kamin ya haddace babu komai ko wani abu da zai iya karanta ko Ami zai karanta. Fatiha dai zai karanta. In ya haddace ta, in bai haddace ta ba shi kenan. Inda a ce ba zai iya haddacewa ba. To kaga sai a bashi wani zikiri da zai yi. Mm. Fatiha ai ba ta da wani wahala. Aya bakwai ne ba. Aya bakwai ne. so yana musulunta sai a samu wanda zai je ya koya masa sai ya je ya koya masa ya haddace a hankali a hankali
karatun da muka je na- muka ɗan yi magana a kan su zai samu Mm.
similar abin nan wanda ya ɗaya yin hannun bayanin jiya cewa wanda ƙabliya ta same shi ya kamata ya ta kafin ya sallama to bai tuna wannan ƙabliya ba sai da ya sallama sallah wanda tuna da aiki yana da ƙabliya shi kenan sai ya ba'adiyarsa sai su da Mm.
ma'aikata a madadin ita dama ai kowace kana iya yin wani- wurin wata ko da da gangani ba wai cewa in ka yi ragi ka yi kabliya in ka yi ƙari ka yi ba'adiyya ba wai wajibi ba ne kowace kana iya yin wa- wajen wata mun yi wannan ya adawul musalli karatun ai yana nan eh shehu abdullahi diya duk an yi wannan bayani da saɓanin malamai da kaza da kaza duk ya kawo so subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh